bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn Khattab da yake nan ce diyar yan kifi a cikin garin Kano a wannan rana ta Laraba wanda yau 29 ga watan 5 hijiran manzo alaihi salatu wa salam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma ya dace da 12 ga watan 13 ga watan 1 miladiya 2021 wannan darasi da zamu yi a cikin littafin shadibiya shine darasi na 21 wanda muna babu idgamul kabir ah zamu tashi wa izharu ko ah kar mu manta muna babi na idgamul kabir al idgamul kabir idgamul kabir shine kalmar farko ta karasa da harafi wanda yake mutaharriki ta biyu ta fara da irinsa shi ma mutaharriki shi ne rigamul kabir a wajen imam susi kamar yadda muka kawo misali a baya haka ne ko? to to a nan imam shatsibi so yake dan mai da martani ga wa'yansu da suka yi da'awa wacce take gairu makabula akwai abin da suke cewa ta'alilun alil ta'alilun alil a yi ta'alili marar lafiya kaga la ya fahimci to sai yake cewa wa izharu qaumin ala lutin likaunihi qalila hurufin raddahu man tanabbala bi idgamin lakaidan walau hadda muzhirun bi la lisanihi idha sahala atala anan akwai wani daga cikin manya-manyan malamai na qira'at sunansa abubakar ibn mujahid kamar yadda abu sha mai ambata ya daga cin bagadadiyun shi sai yake ganin cewa ala lut dole ya izharinsa saboda ba a son tagayiri ya maimaitu ya maimaitu a cikin kalma ɗaya kuma kalma wata take kasiriya kalma kasira in muka duba al kamar yadda za mu gani ƙarshe-ƙarshen baiti an yi saɓani asalinsa ahal ko a'al to kaga da aka ce al me aka yi an yi tagayiri bil ibdal tagayiri bil ibdal yanzu alhamza ta bi amir harful mad to kuma idan aka ce za a sake idgami shi ma idgami nau'i ne tagayiri to saboda haka su daga daga masu ra'ayi illa suna ganin alaludin ba za a shigar da shi ba ala lut surar da cikin qur'ani so uku ko ya zo a cikin suratul hijr ya zo a cikin ya zo a cikin qamar ya zo a cikin eh malam muhammad kainu kaini hadith ahadin bil muraja'a ni ne na san guda uku ne akwai a cikin suratul suratul hijr a cikin namli akwai ko? a naml a'a namli ne kai tsaye ne fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin to kaga kenan a cikin a cikin naml ne to kaga daya a cikin hijr daya a cikin ibrahim a cikin qamar to wannan al sai shi abubakar ibn mujahid da sauran malamai irin sa suke ganin wannan ba za a yi idigamin sa ba saboda katta gaire yawa shine kita wa izharu qaumin ala lut izharin wasu mutane da suka yi a wajen kalmar ala lut likaunihi qalila hurufin wai dan kasance wasu harufa ne kadan raddahu man tanabbala tanabbala zaka yi masa fasara biyu ko dai man rasakhat qadamuhu fil ilm imam shafi imam abu shama yake cewa ka abi amr dani wato kamar abu amr dani tunda kaga shine sahibu tafsir wanda aka wake ya zama shafiya to sai yake cewa rad ko ko kace man tanabbala man mata min al mashayikh domin tanabbala yati bi ma'ana al maut saboda haka izharin da wasu mutane suka yi a wajen alalot wai saboda kasancewarsa mai karancin harufa raddahu man tanabbala malamai da suka kafu a fagen ilimi sun yi watsi da wannan da me suka yi hujja sai ce bi idigami lakaidan da idigami na lakakaida in dai maganan ƙarshen harufa ne da ala lut da lakaida wanne fi za ka ce a rubuce ma shi ala ya fi yawa tun da ala harufa uku ne laka kuma biyu ne to saboda haka kuma sannan idan ka duba ƙala lahum me bambanci tsakanin ƙala lahum da ala lut ba bambanci ba bambanci to sai ki tarar da hu man tanabala bi idgamin lakkaida sai ce walau hajja muzhirun da ma a ce shi wanda ya izharin ya kafa hujja bi ilali bi ilali sanihi da ilali na harafi na biyu tunda mun ce asalinsa ko dai ahala ko a'ala to da a ce ma ya hujja da cewa to ai wannan abin da yasa muka ce ayi izhari saboda harafi na biyu harafi ne wanda yake ainihin na illa asalin sa alhamdulillah sai aka mai da shi harful mad kuma ba a son ai tagayiri mai yawa a cikin karamar kalma kuma sai ya ce idza sahha shi ma ba wai haka kawai da ya kafa hujjar da shi ba sai in hujjar za ta samu karbuwa ma'ana idza saha qira'atan da a ce shi wanda yace izhari za a yi ya kafa hujja da cewa ai harafi na biyu harafin illa ne kuma ya zama wannan izharin saha riwayatan to shikenan la'atana da ya samu daukaka nan ku duba sai ke cewa walau hajja kalma ta hajji a nan yana nufin ihtajja kaman kasaba iktasaba qara'a iktara'a Abu Shabe yake cewa shi hajja kamar yadda muka sani a larabci asalin kace hajja ma'ana ghalaba khasmahu bil hujja kaman fadin manzo alayhi salam fa hajja adamu Musa fa hajja adamu Musa kaga annabi Adam sai ya da Musa da hujja to sai yake cewa inda wancan ma'anar yake nufi to ba bai kamata ya kawo itala ba a ƙarshe tunda idan galabir hujja ai kuma babu aula ba za ka ce wani itala ba dan ya riga tuna ya daukaka tunda ya rinjaye to wannan itala in ka ga dama ko dai ka ce shi al-muzhir kenan la'atal al-muzhir da shi mai izharin ya samu daukaka ma'ana ya shi kenan ya zama ainihin ya samu rinjaye ko kuma la'atalar izhar da shi izharin ya samu ɗaukaka shi kankin kansa kun fahimci wannan kenan abinda anan imam shafi'i ke so nuna mana ala lut idgamin sa ake ba izhari ba abin nan ja abin da menene illa an qalu akhriju al-lutin akhriju al-lutin saboda haka haka za a yi za a shiga abin nan mun gane ko to mun bayyanci wannan to sai yake cewa fa ibdaluhu min hamzatin ha'un asluha wa qad ko wa qad qala ba'd an-nas min wawi nibdila to yanzu ina so ya fada maka asalin kalmar sai ki tafi ibdaluhu ibdalin ala min min hamzatin daga alhamza ne ha'un asluha haka ne wanda ha shine asalinta min hamzatin ha'un asluha kenan asalinsa ahalu sai aka mai da shi a'alu sai zama alu kaga tagayiri hannawa har wajen guda uku to wannan shine ra'ayin sibawaihi kamar yadda abdul fatah al-qadi ya fada shine ra'ayin sa shi sibawi yana ganin kalma ta al asalin sa ahal sai ta koma kuma al sai ta koma al to shine yake fada mana asalin ta sai kita wa qad qala ba'dun nas to amma wasu daga cikin mutane shine abul hasan ibn shambuz kamar yadda abu shama shi kuma ya faɗa min wawi nibdala ko daga wawi aka yi ibdalinta ƙa'ida ce ta malaman luga idan wawin ya zo sannan abin da yake kafin shi ya fata za a mai da shi alif kaman ƙala ya asalinsa ƙawala sai aka ce ƙala kaman sama mai asalinsa sawama sai aka ce sama kaman da'a da'awa ko za ka ce da a to shi ma kaman ala kenan to asalinsa awala sai aka ce ala asalinsa kenan kamar yadda ya fada to sai ke ce wa wawu huwa al-madmumi ha'an ka huwa hi fa azhir wa ma ko fa adki mukai wa man yuzhir fa bil madd allala sai ce wa wawu huwa waw na huwa sai ce al-madmumi ha'an wannan al-madmumi sifa ce ta me huwa tunda huwa dinnan mudafin ilayhi ne ko واو مضاف هو مضاف إليه المضموم صفته سيتي وواو هو واو هو تو wace irin huwa sai ce al-madmumi ha wani ha an tamyizi ne sai ya ce ka hu ko waman fa'adgim hu waman me hu ma'anar hu waman huwa waman yawwa hal yastawi huwa wa man me yasa sai ce mana al madmumi ha'an dan ya fitar da wacce take al maskun ha'an yanzu sun ce wannan al madmumu ha'an din ta zo har so 13 cikin qur'ani al maskun ha'an ita kuma ta zo so uku so uku nan a wannan menene a cikin haba lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyun wa huwa kaga daurewa yake shi wa huwa waliyun wa huwa waliyun kaga anan al-maskun ha anni to sai kuma wace ce ta biyu فزين لهم الشيطان آمالهم فهو وليهم اليوم هذا شيء ما فهو وليهم sai wanne ne ɗayan tun da uku ne taron zalimi na mashfiƙi na mimma kasabu wahu waƙi bihim to kaga wannan su almaskunu ha'an ne saboda wanda suke almazmumu ha'an wannan suna da yau kawo mana misalansu yawwa shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal illa huwa wal kaga wannan al-madmum ha'an ne to kuma shi yake magana anan to me yasa bai ambaci al-maskun ha'an ba dan shi wancan kawai dama babu ne iskali shigar haki ba wani iskali tunda an shigar da afu wa mur kaga wannan fawo ita ma sake nace kafin wawun imam susi ya shigar to shi ne sai ke cewa wawu huwa al-mazmumi ha'an ka huwa man fa'adgim wa man yuzhir fa bil maddi allala wanda ma yayi izhari shi wai ya kafa hujja da cewa ai shi harful mad ba a shigar da shi ba a shigar da shi kaman wanne kaman fi yawmin fi yawmin qalu wahum qalu wahum kun bayyana kaga wannan qalu wannan wawu na farko harful mad ne ba za ka ce qalu wahum ba za ka ce fi yawmin ba za ka ce haka ba sai ka ce fi yawmin qalu wahum saboda wannan ittifaqan ba za a shigar ba mun gane ko to shine yake cewa um fabil maddi allala wato saboda madda suka yi hujja masu irin wannan to in saboda madda suka yi hujja sai ce wa ya ce yau min adaga muhu wa nahawahu to su masu wannan da ai sun shigar da ya tiya yawmun na rubuto mana su inda suka haɗu yawon din sun ce a cikin qur'ani ga baki ɗaya guda takwas ne ga sunan zan faɗa muku ya ce yawmun a cikin surar bakara da suratul ibrahim da suratul rum da suratul shura ya ce yawmun kaga nawa kenan hudu sai wa min khizi yawma iz biyar wal bagai ya izukum nawa shida nudiya ya musa fahiya yawma izin wahiya takwas to a cikin qur'ani kakab nan ne ya wanda ya suka hadu ta farko mutaharrika ta biyu ma mutaharrika to kaga waɗannan gabaki ɗaya me za a yi idigami za a yi idigami za a yi ba za ka ce to ya za mu ce nan an shiga an ce nudin ya musa nudin ya musa to shi fi yaumin mun ce fi yaumin me yasa ba mu yi la'akari da cewa nudiya ya musa in mun ɗaure ya'un ta zama harfin madba tunda mun ce sai an daure harafi sana shigar da shi sai suka ce wannan nudiya ya Musa wannan mad ne mutawakka ko maznun to amma shi fi yaumin wannan mad ne wanda yake wato ainihin muhaqqaq muhaqqaq ne wannan ba wani wato ihtimali kawai mun san ta mad ne to saboda haka kenan ya ce yawmin su masu inkarin shigar da wancan wawan a cikin wawan sai sun yi idgamin sa sai ce wala farqa yunji man al-maddi awwala kaga ba bambanci wanda zai tserar da wanda yayi dogara akan ja yace saboda ja ba za a shigar ba kenan su takwas sunan da muka faɗa duk za a shigar da su su ma wayancan mazmubhan su 13 wanda aka misalin su daya misalin ɗaya daga ciki illa huwa wal mala'ika to duk irin waɗannan su ma za a shigar da su a wajen Imam Susi ba wani bambanci mun fahimci wannan to sai yace wa qabla isna liya'u fil la'i aridun sukunan aw aslan fa huwa yuzhiru mushila yake cewa wa qabla isna wallahi isna wannan dole sai mun hararo ya abu amur yake karanta wallahi yaga kuma cikin farshin suratul azab yana cewa wabil hamzi kullul la'i wal ya'i ba'dahu zaka malan zaka malan hasanu wani ne malan zaka eh ibn amir wal kufiyun kenan da yace wabil hamzi kullul la'i wal ya'u ba'dahu wal ya'i ba'dahu zaka kufiyun sune asim hamza da kisa'i da ibn amir suna karanta wallahi wallahi kage kita wabil hamzi kullul la'i wal ya'i ba'dahu zaka sai ce wabiya in sakinin hajja hummala malan hajja da malan hummala kaji sunan wasu malamai malan kamis suwa ne ne malan hajja hummala hajja abu amur hummala malan bazzi ko haun shi ne bazzi to da yace wabiya in sakin hajja hummala kenan da malam Abu Amr da malam Bazzi sun kalta da yawun wallahi kawai shikenan ni yafi sauki ka gani ya aka ka daura sai yace wakaliya imaksurin wakaliya imaksuran liwarshin shi kuma malam warshu kaman ya bai kasara me kenan tasili tasili zakai eh wakaliya maksuran liwarshi sai ce wa anhuma da kuma har yanzu wajen malam Abu Amr da shi ma malam Bazzi sun suna da wajihi irin sabin nan sai ce waqif muskinan kuma ka tsaya a daure da wannan a wajen nasu da su kadai da wannan tashili har yanzu sai ce wal hamzu zakihi bujjila malam zakihi da malam bujjila malam nasir wanne ne malam zaki waye malam bujjila kumbur shine malam zaki domin zayin kumbur kenan malam bujjila shine malam kalun Allah ya rusa to kenan da malam kalun da malam kumbul sun karanta wallahi wallahi isna ba ya un kwata kwata yawa don ya ce walhamzu zaki hibujira su zo karanta al'arabza ta kadai to yanzu tunda mun fahimta malam abu amur daurewa yake ya'un sakina kaga an kare da ya'un kuma ga ya isna wato abu shama kun san abul hasan shine malamin sa shine hudu take da karsa shadibi sai ce to ai shi yana ganin wannan baiti ma kwata kwata bai kamata kawo shi wannan babin ba kwata kwata kuma za ku iya ganowa malam muhammad me dalili eh da ka haska za ka gano dalili ita kwata kwata bai kamata a kawo shi wannan babu bari in karanto ma malam abu abu ya karanta wallahi ya isna to wallahi ya isna me yasa abu sha mai ce bai kamata a kawo shi wannan babin ba wannan ba da hatar kawai za ku yi ango na'am shi kenan saboda yawon din sake dace mu kuma nan muna magana idgamul kabir wanda an yakuna al-harf al-awwal fil kalima mutaharrik yace bai kamata ma a kawo shi nan ba bai kamata a kawo shi nan fa haka ya ce to to shi ne yake eh ya kace malam mahmuda shi abu shama da ya zo sai ya hikaito cewa akwai riwa take nuna cewa shi abu amur daga cikin kira'arsa akwai mayar da alhamzar ya umulayyana wato kaman ya in muka ce mulayyana kaman ya da aka yi tasiri ta kaga malam wata ce wallahi kaga wannan tasiri ne kaman ta zama ya mulayyana to tunda ya ce mulayyana za a iya shigar da ita kuma a cikin ya'un to amma malamin mu Sheikh Dado da ya take shi ma mai da martani akan Abu Shama wato wannan al'ada ta ilimi kenan za a ga cewa ka kure a daka don ya zo kawai sai ce ai kaza kaza ba na so na kawo istilafat da nazo da littafin na karanta mu kai ce to ai kwata kwata wannan ma gyaran da ya bai dan shi wani baiti ya kawo ban haddato baitin ba wani baiti ya kawo ce to da wannan baitin ma ya kawo duk da ya hutar ga baki daya to shi kuma malamin mu Sheikh Mahmud Jado rahimahullahu ta'ala da yake ya rasu bawon Allah sai kuma da ya tashi sai ya ce to wannan ma kwata kwata bai taso ba ya dinga kawo adilla su shi ma kuma dole gaskiya ka sallama masa to sai yake cewa wa qabla ya isna yace kafin ya isna wato ma'ana kalma ta ya isna aliya'u akwai yafin la'i a cikin kalma ta Allahi aridun sukunan wadda daurin ta bijirowa yayi kaga anan da yace sukunan kenan asalin ta ba sakina bace ba sai ce au aslan ko kuma asali ma ga baki ɗaya bijirwa ce babu ita ita ya din to sai abu shama da ta sai ce to wannan duk wannan dalilin duba da dalilai bane in ka ce urudi ko kuma eh wato abin nan bijiro wa sukuni zai hana idigami to kenan sai mu ce ba za mu idigamin fasbir li hukmi ba kaga malam su sai zai ce fasbilli fasbilli hukmi kuma wannan rawun ne ai sukuni ne wanda yake aridi ba sabiti ba tunda fil amr ne shi sai ya zama majzumul akhir sai to kenan ashe dan sukuni ya zama qari'i ba zai zama dalili na abin nan ba yawa saboda yake cewa au aslan ko kuma a'a kwata kwata ma ita ya unnin asali ma ba kuwa ce babu ita babu ita sai sai to in kuma shi ma wannan zai hana ai idigami to mu kalli wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan shi ma an yi masa abin nan sai da aka cire yawon sai da aka cire yawon yawwa asalinsa yabtahi duk da za ka iya cewa ita asali ne ma na abin nan ibta ga yabtahi za ka tafi abin nan ita to amma dai da sai a ce ita ma nan waje hani ya kamata tun da can ma ai ya ce wa inda humul wajani fi kulli mawdu'in tasamma najal hadfi fihi mu'allala to kaga yabtaghi ghaira ko yabtaghi ghaira kaman sauransa da aka ambata to saboda haka yake cewa fa huwa yuzhiru mushila to shi malam abu amr yana izharin wannan ya'un din halata kaunihi salikan tariqas sahan halin kasancewarsa ya shiga hanya ta saukakawa shine mushila in ka ce ashala yushilu kenan da kala tariqas sahan wato ya shiga hanya mai sauki kenan za mu ce imamu abu amur zai ce wallahi ya isna wallahi ya isna ba zai ce wallahi ya isna ko wallahi ya isna ba zai ce haka ba sai dai wallahi ya isna wallahi ya kaman fi yaumin baka ce fi yaumin ba sai ka ce fi yaumin kaga ba maganar idgami a nan saboda haka kenan yana so nuna mana cewa duk da cewa in muka hanga ya kamata a yi idigami ko da akalla ka sai idigami sagir tun da sake nace to amma dai malam abu amr anan izhari yake yi baya shigarwa saboda haka zai ce wallahi ya isna wannan dai a takaice shine karatun namu na yau amin amin a dan duba cikin minti biyu uku zuwa hudu idan akwai wani baiti da bai fito sosai ba to sai a na'am bana zanu a'a yauwa za mu ke wannan magana shi abu shama ya ambaci cewa akwai fuska biyu ambata irgani ne kwarin kamar wannan yadda hukumar mala'ika kawai irgani